وسلام على المرسلين والحمد
an su jura yi makola salatul fati uku uku ɗan doktor na yi ba sai tukuna da abu yawon sira ya himmatu shaidi na biya da mazari ulbadi wani kuma wasu alhamdulillah ana ba mu tafi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنستوا رحمكم الله
كذلك أرسلناك في أمة أدخلت من قبلها أمم تتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون الرحمن to wala kazalika ai kama arsalnal anbiya qablaka kamar yadda muka aiko wato muka aika manzanni qablaka gabaninka ya rasulullah alhamdulillah ya rasulullah kamar yadda muka aika manzanni kafin kai mu aike ka to haka nan arsalnaka wato muka aika ka fi ummatin cikin al'umma cikin al'ummatai mun aika ka cikin al'umma wacce kad khalat min qabliha ummamu wacce wasu al'ummatan suka gabace ta eh ma'ana mun aika ka lokacin da wasu wato wasu annabawa manzanni suka gabace ka eh sun gabace ka an aike su sannan bayan an aike su to sannan kai kuma muka aika ka cikin al'umma litaqra'a wa litatluwa alaihim allazi litatluwa alaihim allazi ahwana ilayka dan ka karanta musu abinda muka yi wahayinsa zuwa gare ka shine alqur'ani eh shine alqur'ani kaje ka karanta musu wahum yakfuruna birrahman su dai wanda muka aika ka wajen nasu suna kafirciya birrahman da wato ubangiji mai rahama eh hay su kalu yayin da suka ce lamma umiru yayin da aka umarce su bi su juye da sajada lahu gare shi sai suka ce wa man rahmanu waye rahmanu mhm قل هو ربي لا قل هو ربي لا إله إلا هو ka gaya musu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ka ce arrahmanu dinnan huwa rabbi shine ubangiji na la ilaha illa huwa babu abin bauta cancanta sai shi عليه توكلت وإليه متاب alaihi tawakkaltu da shi wannan wato ubangijin nawa na dogara wa ilaihi matab kuma gurinsa ne wato gurin tubana kuma shine matab ma'anarsa gurin tubana ko kuma makoma ta duk ɗaya ne eh wannan zala wannan aya ta saukalan ma qalu lahu yayin da suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kunta nabiyan in dai kai annabi ne to fasayyir annaji balan bakkata ka tafiya mana da duwatsun maka ma'ana inda kai annabi ne to duk duwar nan na maka sun dame mu a cire mana su ka tafiyar da su kamar da su wani waje waje allah na fi ha an hara ka sanya mana korami a cikin maka wa uyunan da marmaro lina garisa don mi da she wani zira'a mai shuka kuma wa aslana a ba'ana ka taso mana da iyayenmu da suka mutu yukallimuna su gaya mana annaka nabiyun kai annabi ne ya zo wannan tsaurin kai eh a tafiyar musu da a tafiyar musu da duwatsu da a ebe duwatsun maka ta zama wato kawai wato ba duwatsu ko eh sannan kuma a keto musu da marmaro eh sannan su samu su dashe su shuka ya fito sannan kuma matastunsu da suka mutu eh to a taso musu da su su zo su ce eh annabi ne ku yadda da shi wannan tsaurin kai kai Allah sauki ولم يك عن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت to sai Allah ya ce wala wannan Qur'anin da dai cewa alqur'ani sugirat bihil jibalu za a tafiyar da duwar watsi bihi da shi ai nuqilat za a cire duwar watsin an amma kine ya gaban bugugunta au quddat ko kuma shuqiqat a keta al'ardu ƙasa bihi da shi au kullima bil mauta ko kuma ai magana da mututu bihi da shi bi an yuhuyau wa bi an yuhuyau shine araya su wato araya su ma'ana wato da za a ce ƙur'ani da ya zo a yi cikin duk abin da suka nema ɗin nan a tafiyar da duwar wasu a keta musu ƙorami a cikin maka ko kuma mamatan su taso su yi magana allah ya ce da za a raya su su yi magana su ce kai manzo ne lama amanu eh duk da haka ba za su yi imani ba Mm.
بل لله الأمر جميعا bari dai dilla- dukkan lamari lillahi na Allah ne laligairihi ba ga waninsa ba eh fala yuminu illa man sha'a imanuhu ba wanda zai imani sai wanda Allah ya so imaninsa duna gairihi kuma bayan waninsa wa in wa in utu makta wa in ataw wa in utu maktur- maktarahu ko da utu ko da an ba su maktarahu abinda suka nema to ba za su imani ba tunda Allah bai nufi dama masu imanin bane wannan zala aya mai zuwa kuma ta sauka lamma a da sahabatu yayin da sahabbai suka yi nufin wato izhara bayyana maktarhu abinda wato suka nema din dama'an dan wato kwaɗayi fi imanin cikin imanin fi- fi imanin cikin imaninsu wato su sahabbai sai suka rika kwaɗayin wato su imani tunda sun ce a yi musu wayannan abubuwan wasu daga sahabbai sai suke ganin me zai hana ba za a yi ba a yi dan dai su imanin eh to sai wannan aya ta sauka أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا afalam ya asul lazina amanu Allah ya sha'ullahu ladan nasu jami'a eh waɗanda suka yi imani shin ba su sani bane annallah ai an din nan mukhaffafa ce ai annahu lamarin da sha'anin wato law sha Allahu da Allah ya so lahadan nasu jami'an da ya shirya da mutane jami'an baki ɗaya ilil imani zuwa ga imani min gaira ayatin ba tare ma da sai an kawo musu a- wata wato wata aya ba ko wata mu'jiza dan su yadda su yi imani da Allah ya so kowa ma sai ya zama mumini ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تعود قريبا من ديرهم حتى يأتي وعد الله la wala yazalu allazina kafaru wanda suka kafirci ba sa gushiya sune mutanen maka eh wanda suka kafirci daga mutanen maka wato ba sa gushewa tusibuhum bima sanu qari'atun wata musiba ta same su saboda abin da suka aikata shine kafircin su taqra'uhum za ta ƙwanƙwasa su bin sufil bisnufil bala'i da wato nau'i nau'i na mala- na bala'i min alqatl daga kisa wal asr da riba cewa wal harb da yaki wal jadb da fari- da fari auta hullu ko kuma ka sauka kai ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka sauka bije shi ka da rundunar ka kariban kusa minhum daga gare su ma'ana ka ka sauka ga wato kariban min darihim kusa da gidajensu eh shine makkata eh ba za wato kai kai ne zaka sauka wannan ma musiba ce a kansu hatta ya ce wa abdullahi har sai dai wato alƙawarin Allah ya zo bin nasr da taimako alaihim akan su إن الله لا يخلف الميعاد to ba sa gushewa duk wannan hakan ta same su inna la hakika Allah baya saba almiya da alkawari wa qad halla bil hudaybiyah hakika manzo Allah ya sauka hudaybiya hatta ata fatuhu makkah har dai ba to fatuhu makkah ta yazo bayan hudaybiya kuma aka je aka yi budin maka
نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأغليت الذين كفروا ثم أخذتهم wala ka dusto zai bi rusulun min kabilka wallahi hakika an izgili ga manzanni min kabilka da suka gabace ka kamar su zai bika kamar yadda aka yi izgili ake maka izgili wa haza wannan tasliyatun haƙurƙurtarwa ne lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama to a manzannin da suka gabace ka to duk irin waɗannan abubuwan da ake maka su ma an musu to fa amlaitu ai sai na saurara ai ai amhaltu na saurara allazina kafaru wato ga waɗanda suka yi kafircin da na saurara musu sun ma'akattu to sannan kuma sai na kama su bil uqubati da uquba فكيف كان العقاب to ya uquba ta ta kasance ai huwa waqi'un shi mai abkuwa ne mawqi'ahu ma abkasa baka zalika haka nan ma af'alu zan aikata bi manista haza abika da wanda duk ya izgili da ka ya rasulullah kamar yadda ne wa wa'ancan da suka yi izgilin to wa'anda ma suka yi iz- suka yi maka izgili su ma yadda na kama wa'ancan to su ma haka zan kama su أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت haba man huwa qa'imun shin yanzu wanda ya zama shi tsayayye ne wato da kibin wato mai kiwo ne ala kulli nafsin bisa dukkan rai da abin da ta aikata min hairin daga alkhairi wa sharrin da sharri wa huwa Allahu shine Allah kamar laysa kazalika ya zamo kamar wanda ba haka yake ba min al-asnam da gumaka shi Allah shine yake kiwon kowa kuma Allah ya san abin da kowa take yake ciki amma su- wato amma su kuma gumaka ba su san komai ba su ma sandararru ne ba sa ji ba sa gani ba su san abin da ake ba to da allan da yake muraƙaban ne da allan da ya halicci duk wannan halittar to ya zama daidai da waɗanda su kuma ba su san ma abin da suke ba la ba za su zama daidai ba dalla ala haza wa jadu lillahi جعلوا لله شركاء sun sanya abokan tarayya lillahi ga Allah wato sun sanya gumaka su ne abokan tarawa ga Allah a cikin bauta قل سموهم kullu ka ce musu sammuhum wato ku ambace su lahu gare su manhum suwaye su أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بذاكرين القول an bi ma'ana balbari dai a tunabbi'unahu shin kuwa ba wa Allah labari bima ai bi sharikin da abokin tarayya tasa wanda la ya'lamuhu bai san shi ba fil ardi a cikin ƙasa istifhamu inkari istifhamu ne na inkari ai la sharika lahu babu abokin tarayya lahu gare shi izlau kana da da akwai abokin tarayya gare shi la alimahu ta da alimahu da Allah ya san shi ta'ala an zalika ubangiji ya ɗaukaka gaburan zalika wannan an bi zahirin an bi ma'ana balbari da su samu na kuna ambaton su su shuraka din su abokan tarawa da Allah kuna ambaton su bi zahirin da mabayyani mai alƙawarin daga zance ai bi zannin da zato baɗilin baɗili la haƙiƙata lahu wanda ba haƙiƙa lahu gare shi fil baɗilin a cikin baɗili بل زين للذين كفروا مكرهم bar dai an kawace wanda suka yi kafirci an kawace musu wato makarun makircinsu shine kafircinsu وصدوا عن السبيل فمن يضلل الله فما له من هاد wasaddu sun tsare kuma bayan sun tsare mutane an sabili gaburan tafarkin shige shiriya to duk wanda Allah wato ya batar da shi to babu wanda zai shiryar da shi لهم عذاب في الحياة الدنيا azaba ta tabbata gare su a rayuwar duniya bil qatl da kisa wal asr da riba cewa ولعذاب الآخرة أشق wallahi azabar lahira ita ce tafi tsanani minhu daga azabar duniya وما لهم من الله من wa ba su da wani mai kare su min Allah daga azaba Allah ba wanda zai zo ya taimake su ko ya kare su ya hana azaba ta sauka a kansu مثل الجنة التي وعد المتقون sifa aljanna wacce aka yi wato masu tsoron Allah alkawari تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها to wannan sifa aljanna da aka yi wato masu imani alkawari eh cikin abin da muke ba ku labarin sa muke kissanta gare ku to sifa aljannan nan tajrimin ta hata al-anharu shine ita ce wadda ƙorami suke gudana a ƙarƙashin ta ukuluha ukuluha abincin ta ai mayu ukalu abin da ake ci fiya a cikin ta da'imun dawwamamme ne la yafra ba zai kare ba duk abin da yake cikin aljanna baya karewa kuma ba wai lokaci ne da shi ba sabanin rayuwar duniya rayuwar duniya ko me ake ci na kayan marmari abubuwan daɗi sai a ce yana da lokaci eh in lokacinsa yayi za a same shi idan lokacinsa ya fice ko sai dai a haƙura sai lokacin ya sake dawowa to rayuwar aljanna ba haka take ba duk abin da wato ɗan aljanna yake so to akwai shi kuma zai neme shi kuma neman ba wani mai wahala ba da ya ɗarsu a zuciyarsa yana son kaza kawai sai abin ya same shi eh to shine ubangiji yake cewa la yaf yake cewa da'imun da mai ne shi abin da yake cikin aljanna la yafna wato ba zai kare ba wa zilluha inuwa aljannan ita ma da'imun da'ima ce dawamammiya ce la tansahuhu shamsun rana ba ta shafe ta li adamiha saboda rashin ranar fiha a cikin wato aljanna eh zama ne na daɗi ba zama ne wato na wato na takalifi ba ehem تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين na tilka ai ita aljannan nan ita ce ƙarshen allazinar ta ƙawar shirka wanda suka ji tsoron shirku nan ne ƙarshensu za su je za su shiga aljanna allah zai ba su aljanna wa ubal kafiri na ƙarshen kuma kafirai shine annaru wuta shine wuta wuta kuma su za su je su shiga kafirai in sun je lahira wuta allah zai kai su والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك wa'inda muka ba wa littafi kama abdullahi bin salam wa gairihi da wani samin mumini yahud daga muminan yahudawa ya farahuna suna farin ciki bima unzila ilaika da abin da aka saukar gare ka lin muwafaqatihi saboda dacewarsa da ma indahum abin da yake wajen su ma'ana su muminai na ahlul kitab kamar irin su abdullahi bin salam wanda suke yahudawa wato zuwan mazalla da yake sun imani sai zama da farin ciki suke saboda duk abin da mazalla yake ya zo musu da shi sun karanta shi dama a cikin littafinsu shi yasa ubangiji yake cewa suna yin farin ciki da abin da ake saukar da shi gare ka ya rasulullah saboda dacewar abin da ake saukan maka da shi ya dace da ma indahum abin da yake wajensu amma wa min al-ahzabi daga cikin wasu kuma jama'un allazina tahazzabu wanda suka yi tattarkiya alayka gare ka bil mu'adati da kiyayya minal mushrikina daga mushrikai wal yahud da yahudawa to daga cikin su akwai man yunkiru wanda yake inkarin ba'dahu shashin sa eh ka zikirin rahman kaman ambatar rahman wa ma adal kisa da abinda yawan shi ke so shi wato sun ce su ba san rahman ba eh kamar yadda aka yi a zamanin wato sanda za a yi wato sulhul hudaybiya ko eh ma sayyidina ali manzala ya kira shi yana rubuta ya rubuta cewa wannan ya rubuta zai rubuta wannan wato abinda aka yi jejeniya akai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suka ce a su ba su san wannan ba kawai abin da zaka rubuta mana bismikal lahumma eh mu ba mu san wani arrahman ba mu san wani arrahim ba daga
ومن العذاب من ينكر بعضه shine wa min al-ahzabi a cikin wayannan jama'un allazina tahazzabu wanda suka yi tattarkiya alayka gare ka bil mu'adatu da qiyayya min al-mushrikina daga mushrikai wal yahud da yahu wal yahudi da yahudawa akwato akwai a cikin su man yunkiru wanda yake inkarin ba'dahu shashin sa shine ka zikirin rahman to wa ma adal qisas mhm قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ka ce da su kaɗai dai ni da an umarce ne fi ma unzila ilayya cikin abin da aka saukar gare ni an aibe an abudallaha shine in bauta wa Allah wala ushrika bihi kan na tara wani abin bauta da shi إليه أدعو ga Allah nake kira وإليه مآب washi kuma gare shi ce ma to makoma ta gurin su zan koma وكذلك أنزلناه حكما عربيا waka zalika irin wancanan ka al-inzal saukar wannan haka anzalnahu muka saukar da alqur'ani alqur'ani hukuman hukunci arabiyan balarabe ma'ana mun saukar da alqur'ani bi lugatil arabi da lugar larabawa eh, tahkumu bihi bainan nas da zaka yi hukunci da shi wannan alqur'ani tsakanin mutane ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا Kulawa da za ka bi a hawa ahun soye-soyen zuciyar su kafiran maka, kafiran nan da abubuwan da suke so za ka biye musu, fi ma ya naka cikin abin da suke kiran ka ilahi zuwa gare shi min millatihim daga addinin su farnan bisa takadiri ba da ma ja aka min ilmi bayan abin da ya zo maka na daga ilimi shine bi tauhid da tauhidi to da za ka bi bisa takadiri wato wato malaka min allahi min wa to ba za ka samu wani mai taimako min waliyin malaka min allahi min waliyin ba za ka samu wani mai taimako ba minallahi daga Allah wala waƙin wala mani'in mai kare kamin azabi daga azaba Allah eh wannan zala to aya mai zuwa ta sauka lamma ayaru yayin da suka aibata manzala bi kasaratin nisa'i da yawan mata to ba wancan wancan wancan aya wala in tabata awa ahum ba da ma za aka min ilmi malaka minallahi min waq ai fardan ne a bisa takdir da zai yiwu to ballantana kuma ma ba zai yiwu ba ehem
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا wallahi hakika to ma'an zibi ga shi nan ƙauluhu lamma ayyaruhu cewa ya magana yana da yawa to kaga wannan Eh, eh wannan qawluhu lamma ayyaruhu yayin da suka aibata shi ai abuhu suka aibata manzo Allah faqalu suka ce cewa manzo Allah ba yi da wata himma sai dai a cikin auren mata suka ce ai yana riyawar cewa shi manzon Allah ne da ya kasance kazalika haka nan da ya shagala bin zuhudu da gudun duniya da barin duniya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa musu daga wannan wato wannan shubha na faɗinsa wala kadar suna wala kadar sana rusulan har zuwa ƙarshe ba annabi suleiman ya zama yana da mata 300 wato hurrata salasu mi'atu imra'atin hurratin wato yana da mata ya matarsa guda 300 ce zuriyacin yana da kuma baiwa sadaka guda 700 kaga dubu kenan annabi sulaimana in kun ce maza Allah wato ya tara mata a wannan ba mai dubu ya zaka ce eh ehan wakana da abihi dawuda mai ata imra'atin babansa baban annabi suleiman annabi dawuda yana da mata ɗari amma wato balam ya kada zalika fi nubuwatihi wannan bai yi suka a cikin annabtarsa ba a cikin annabtarsu ba su biyan fi nubuwatihi ma cikin annabtarsu da shi annabi dawuda da annabi suleiman fa kai fa yasalun hadha qadihan fi nubuwa ya za su sanya wannan ya zama abin suka ga annabtarka tun mu je gaba ilam ka sani annal kawama cewa mutane kanu sun zama ya kuruna suna ambatan anwa'an nau'i nau'i na daga shubuhohi fi ibdalin nubuwati cikin bata annabta mazala shubha ta farko qauluhum fadin su da suka ce ma li hazar rasul ya kullu dama yamshi fil aswaqi me ke ga wannan manzon yana cin abinci kuma yana tafiya kasuwanni wannan shubha Allah ta'ala ya ambace ta a cikin wata sura ya cikin wata sura shubha ta biyu fadin su da suka ce wato wato manzon da Allah zai aiko shi zuwa ga halitta an yakuna min jinsil malaikati dole ya zama daga jinsin mala'iku kama kalu kamar yadda suka ce laula yunzila alaihi malakun wa kalu suka kuma ce lauma ta tina bil malaikati shubha ta uku sun aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi kasaratu zawjati da yawan mata wa kalu suka ce da dai ya zama manzo ne daga wajen Allah da bai shagala bin nusuwati da mata ba bayan da zai kasance mai kau da kai an hunna gaburansu mai shagala ya bin nusuki da ibadu da gudun duniya sai Allah ta'ala ya amsa musu da faɗinsa wadda ƙasar sana rusulun min ƙablika mun aika manzanni kafin mu aike ka mun sanya musu wato mateku da zuriya wannan aizan dada ya inganta ya zama jawabi amsa ne bisa wannan shubha al-mutaqaddimatu wacce ta gabata wato hakika dai wato wato mata 300 ta kasance ga Sulaiman annabi Sulaiman alaihi salamu wato da kuma wato wato da kuma wato sadaka 700 dubu kenan annabi Dawud ya zama yana da mata 100 shubha ta hudu qauluhum fadin su da manzo ne daga wajen Allah lakana da ya kasance aishayin da labnahu min al-mu'jiza ta tabihi da ya kasance duk abin da muka nema na mu'jiza ya zo da shi ba zai tsaya ba ba ajaba Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya amsa anhu ga wannan biqauli da fadin sa wa ma kana rasulan ya ce bi ayatin illa bi iznillah bai kamata ga manzo ya zo da aya ba sai dai in Allah ya so shubha ta biyar cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya zama yana tsorat ina tsoratar da su da saukar azaba da kuma wato rinjayen annusratu rinjaye lahu gare shi da kuma mutanansa yayin da wannan wato nasarar ta jinkiri eh tawassalu sai suka yi tsani ta'akkuri bita akhurihi da kuma da jinkirinsa da jinkirinsa da alifinu eh suka yi tawassuli da wannan jinkirar da dan saboda da- da su kafin nubuwata yi cikin annabtarsa wa sidqihi da gaskiyarsa wallahu ta'ala sai Allah ta'ala ya amsa an hugabuna wannan bi kauli da fadin sa li kulli ajalin kitab kowane abu yana nan a rubuce a littafin ubangiji wato muƙaddari da lokacin sa na'am yani ubangiji yana nufin annan zula azab cewa sauka azaba akan kafirai wa zuhurul fati wa da kuma wato bayyana budi da nasara na'am ballahu Na'am.
ballahu bi musuliha
me ne aka tsallake na to qadallahu fatihi Eh.
wa nasri lil awliya'i lil awliya ga wato bayan Allah masoya Allah na'am qadallahu Allah ya hukunci bi husuliha da samuwarta bi auqatin a cikin wakatai muayyanatin muayyana wa li kulli ahad dukkan abin da zai faru wato yana da wakaci mu'ayyanin mu'ayyani wa kullu kullalin wa li kulli ajalin kitab kowane ajali yana da wato lokaci wa qabla huduri zalika alwaqti to ga mun halarta wannan lokacin la yahdusu wato abin ba zai faru ba wannan abin ba zai faru ba wa ta'akhkhara zalika wata akhir wata akhir tilkal mawa'idi jinkirin wancanan ka wato wato mawa'idi alƙawarin da Allah yayi la yadullu la yadullu ala kaunihi kazimun ba zai shirye da cewa wato manzon mai sarrafa ne ba shubhatu sadisatu shubha ta shida qalu kalu suka ce kana sadiqan fi da'awar da dai ya zamo manzala da wato mai gaskiya ne a da'awar da yake ta manzanci lam yansahil ahkam allati na sallahu ta'ala ala subuti ha ba zai shafe hukunce-hukuncen da Allah ya tabbatar da da da Allah ya na- ta'ala ya nassanta ya nassanta a bisa subuti ha bisa tabbatar ta ba fi shara'i a cikin shari'o'i almutaqaddimatu wacce ta gabata at-taurati kamar at-taura injili kamar linjila lakinnahu nasahaha lakin nan sai da cewa shi nasaha ya shafe wasu abubuwan wa harramaha ya haramta ta ma fil qiblati kamar wato alƙibla da yana kallon baitul maqdis ya shafe wannan aka dawo haramin maka aka dawo ka'aba wa nasfi aksar al-ahkam da shafe mafi yawan hukunce hukuncen ta taura wal injili da injila fa wajaba alla yakuna na wannan sai wannan shine ya nuna cewa ya wajaba ya zama ba annabi ba hakan na gaskiya ya ballahu ta'ala anhu sai Allah ta'ala ya amsa musu ya amsa musu bi kauli da fadin sa wallahu ma yasha'u yamhullahu ma yasha wa yusabbit Allah yana tabbatar da abin da yaso kuma ya shafe abin da yaso yudimu in ayyadi mai dawama to ya yi kyau to na shehu akwai ƙari? to muje shafi na nawa ne to muje نعم نزلت هذه الآية لما wannan aya ta sauka أير المصطفى صلى الله عليه وسلم yayin da suka aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama لو كان نبيا suka ce da dai annabi ne اشتغل بالله da ya shagala billahi da Allah من النساء gaburan mata وهو كثير التزاوج kuiji shi manzo Allah mai yawan aure aure ne نساء كثير yana da mata masu yawa هذا ليس بزاهد wannan ba wato mai gudun duniya ba ne إنما لو كان نبيا kaɗai dai da ya kasance annabi ne da ya rabu da mata wasu talakabi ba layi tabaraka wa ta'ala da sai ya shagala da bautar Allah tabaraka wa ta'ala بين الحق na'am بين الحق to sai Allah ya tabbatar أنه بعث- وأنه بعث رسلا cewa shi dai ya aiko ya aiko manzanni
قبل محمد صلى الله عليه وسلم gaban gafin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama أعطاهم أزواجا kuma ya ba su mateku
ذرية da wato zuriya مثلهم kai ya rasulullahi kai irinsu ne misalinsu ne في لداود جاءت امرأتين Allah- an ba wa annabi da da ko kuma a da Allah ya ba annabi da da eh ya ba annabi da da mi'atin imra'atin mata 100 سليمان ألفا wato ya ba kuma annabi Suleiman mata dubu ثلاث مئة فزوج wato 300 ya وعليات جارية wato guda 700 kuma sadaka هذا كان حلالا wannan ya zama halal ne fi shar'ihim a shari'ar su
النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wa sallama بين hida asharatu hurratin wato ya tare tsakanin mata 11 ya كان عنده أربع min aljawari manzon Allah yana da wato sadaku guda hudu النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama هي من القوة an bashi daga karfi malam yudalil rijali abinda ba a ba wani ba a ba wasu mazaje ba هذا دافع على saboda haka ya kewaya a ran sahibi sa matansa fi lailatin wahidatin a dare daya هذا لقوة نوره الرب rabbani wannan saboda karfinsa wato saboda kaskin har- karfin haskensa na na rabbani na ubangiji hubbiba min duniya yace hubbiba min dunya kuma nisa an so an so yadda wato mata gare ni a cikin har a cikin duniyar ku tibu da turare rata ainihi da sanyin idaniya ta fi salata a cikin sallah alkutubu taktubu alkutubu littattafai ta kutubu tana rubutawa ilayya min dunyakum salatu Ho- an an so yadda wato an so yin min da abu uku a cikin duniyar ku sa'u mata tibu da rata turare ainihi da kuma sanyin idaniya ta a cikin sallah wa ra'aytuhu sai na gan shi kala ya faɗa li gare ni salatu ma qultuhu abu uku ban faɗe su ba wato can min dunyakum salatu na?
min dunyakum salatu min wato salatu min manala da salatu ok eh eh, can ai ce a hukun da ya ku sai cire salasun ɗin ba ke salatu ma qultuhu Eh, hubbiba ilayya min dunyakum nisa'u wa to kagan sai kuma mai da kamar wacce ruwaya ta farko yawa ɗiba ƙwarta ainihin salati Eh, to mu je laysa huwa alladhi ahabba ba shi ne wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ne wanda ya so ba hubbiba ilayhi ai an so yadda abin ne zuwa gare shi amrin ga saboda wani lamari da amran shahawaniya ba wato lamari ne shahawani ba na sha'awa kawai tibu lima fihi min tibar ra'iha wato wato shi kuma turare mazala yana son sa saboda abin da yake cikin sa na daɗin ƙanshi annahu kana yasturu bihil karamata wato ko kuma saboda shi ya zama yana sitirce wato girma huwa ibuhu fa'ihun da'iman wato shi ha- wato haske wato ƙanshin sa wato mai fura ne da'iman titir ibu fa'ihun min da'iman wato wato shi manzon Allah turare mai tashin ƙanshi ne daga gare shi da'iman titir wa an tadayyaba daidai ne ta ɗaya ba ya sa turare lam yatadayyab ko bai sa turare ba kana yatadayyabu listirha manzo Allah ya zama yana sa turare saboda ya sitirce wannan karamar surrata aini bis salati to dai kuma yace an sanya sannin idaniya ta fi salata a cikin sallah kana qasim min alladhina yaksiruna taqawwala wato wani mai yin kissa wani mai bada labari daga waɗanda suka kasance suna yawan zance yaqulu yana cewa ma salima min alhawa ahadun ba ɗaya da ya kubuta daga son zuciya ta fulanun ha- har dai wani wani ma ƙala ya ce hubi bai ilayen min duniya kuma salasu kana wahidun min asalihin to ɗaya daga cikin mutane na gari ya kasance fil majalisa a mazaunin kabiba sai ya fushi haraja min almajlis sai ya fita daga wannan mazaunin adrakahu almustafa sallallahu alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riske shi ta'ala lahu sai ya ce da shi tariku rajula je ka ka riski wannan mutum qataltuhu hakika na kashe shi raja'a fa wajadahu sai maqtula ya dawo sai ya same shi abin kashewa wa jahilun wa shi kuma jahili ne to wannan yayi saboda maimaita ne Hmm? ai ai to a dai a dai takaice dukkan auren da manzo Allah ya kowanne aka dauko sai ga akwai dalili babu wani aure wanda yake babu dalili eh kowace daga cikin wanda manzo Allah ya aura kowace eh, akwai littafi musamman da aka yi wuta akan zaujatar rasul sallallahu ummatul mu'minin kowace sai da aka faɗi dalilin da yasa manzo Allah ya aure ta kuma ai duk wanda manzo Allah ya aura ɗaya ce budurwa ko eh ita ce na Aisha eh to kuma waɗansu daga wajen yaƙi saboda wato a janyo hankalin mutanensu maza Allah ya aura wasu kuma manya-manya ne wanda suke yaƙi da musuluncin maza Allah ya auri 'ya'yansu don a samu sauƙin wato janyo su ka kama abu sufiyan ko ba shi ne mahaifin umu habiba umu habiba ta ko ya to maza Allah sallallahu alaihi wasallama ai tana ma habasha maza Allah ya ci sa najashi ya ɗaura auren eh daga habasha ba ta dawo ta zarce ta tafi madina eh to kaga wannan auren ya kashe kaifin abu sufyan domin abu sufyan bayan an gama yakin badar kusa shine jagoran quraisha jagoran duk manya-manyan maka to wannan auren sai ya zamana kuma ya sa shi ya ya zubar da makamai ka gani sannan haka kowane aure na manzo Allah an ka dauko za ka ga akwai dalilin yinsa ba kawai aure ne na son zuciya ba eh kuma an ana magana a wurin manzo Allah ka kaddara mata sha ɗaya to a hada da mai mace dubu da sha ɗaya Eh? mace dubu ai kaga ba a hada ba eh sai dai ta bahaushe da yake cewa makiyinka an ka shiga ruwa sai ya ce ka ta da kura eh kawai shine dalili amma ba haka ba wannan me za a yi magana akan wannan to za mu yi za mu kai sura idan muka kai sura sai mu tsaya sai mu yi bayanan da za mu yi ina son mu yi bayani akan fidda kai saboda ba na son ranar gobe ba mu da lokaci domin kafin a gama saukar tarawihi gobe za a ɗau lokaci kafin a zo karatu kuma jibi ba masu a zaunar da mutane a daɗe dinin saboda yanayin da gari ke ciki domin a san yanzu an samu irin bayanan da muke mai bayanin fidda kai yanzu a gama eh kuma akwai wasu amsoshi wasu bayan allah da suka yi wasu tambayoyi sun ji wayansu amsoshi da aka bayar to su ma za mu ba da amsoshinsu a karatun yau insha allah eh kasata a wajen maganar kafara kafara azumi eh da wani an ce wani ya yi magana akan kafara azumi to za mu yi magana akan ta to bismillah bismillah bismillah نعم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية wallahi hakika mun aika manzanni mun kablika suka gabace ka waje an lalahun azuwajen muka sanya musu mateku wa zuriyatan da zuriya ai auladan yaya wa anta mislum kai misalin su ne وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله bai kamata ga wani manzo ba minhum daga cikin su an ya ce bi ayatin ya zo da wata aya illa bi iznillahi sai da iznin Allah li'annahum dan cewa su abidun bayin Allah ne marbubu na ababan rinjayewa لكل أجل كتاب wato kitabun ai littafin maktubun abin rubuta ya tabbata da kulle ajalin da kowane ajali ai muddatin kowace mudda fihi tahdiduhu wadda wato iyakance shi yake wato cikin ta يمحو الله ما يشاء ويثبت Allah yana shafe abin da yaso minhu daga cikin wannan littafin kuma wai sabitu yana tabbatar da abin da yaso a cikin sa min al-ahkami daga hukunce hukunce wa gairi ha da wannan ta وعنده أم الكتاب asalin littafi yana wajen ubangiji ai asluhu asalinsa allazi la yatagayyaru la yatagayyaru minhu shay'un wanda wani abu baya canjawa minhu daga cikin wannan littafin wa huwa ma katabahu shine abinda Allah ya rubuta shi a cikin wannan littafin fil azali tun azal وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ bala wa in ma fi idgamu nuni in ashartiya fi ma almazida in dai mun nuna maka shashin abinda wato muke musu narko da shi min azab daga azaba fi hayatika a cikin ra- rayuwarka to jawabu shartu mahzufun ai to fa zaka in dai mun nuna maka to wannan abin haka yake aw na tawaffayan naka ko kuma ma muka matar da kai kabla ta azibihim tun gaban mai musu azaba to fa inna ma alaikal bala kai dai kawai abin da muka dora maka ka isar da aike la alaika babu abin da yake kanka illa tabligh sai dai isar da aike ba kai ne wato haƙin zuwa da wana- wata aya ba akan ka yake ba yin hukunci ko hisabi ko waye duk ba akan ka yake ba la- ya rasulullah kai dai ka kai musu abin da muka ce ka gaya musu wanda ya bi ka kai masa albishir da aljanna wanda kuma ya saba maka shi kuma kai masa wato narko da wuta ka sai wuta za ta kama shi za a sa shi cikin wuta وعلينا الحساب hisabi namu ne yana kanmu idza saru in suka dawo ilaina zuwa garin fanu jazihim za mu saka musu da abin da suka aikata أولم يرون ناتي الأرض ننقصها من أقرابها awalam yarau shin ba su gani bane su mutanen maka ba su ga cewa mu na an na cewa mu muna natil arda muna nufin kasar su wato muna nufi ga kasar su wato muna nufin kasar su nan kusa muna tauye ta min atrafi har daga gefanta bil fati da budi al da budi alan nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa lura ne ai tun da suka ce manzo Allah bai bai isa ba Allah kuma ya nuna ya isa ya hijira ya koma madina tun da ya koma madina ya hijira to mun suna ta ganin ta waya a cikin ƙasarsu saboda manzala yana ta buɗe-buɗe yana ta ƙwace ƙasar duk ƙasashen nan suna dawowa ƙarƙashin manzala to su ba su lura da ba su lura da wannan bane والله يحكم لا مؤكب لحكمه Allah ne yake hukunci a cikin halittarsa bi ma ya sha'u da abin da ya so la mu'aqqiba li hukmi ba mai mai da hukuncinsa duk hukuncin da Allah ya shine za- abin zar- da za a zartar وهو سريع الحساب Allah shine mai gaggawar hisabi وقد مكر الذين من قبلهم فلله نعم.
المكر جميعا أول هنا قصها من أطرافها Faɗinsa dai ce muna tauye ta min adrafiha daga gabbanta قال بعضهم shashin malamai yace نقص الأرض wato tauye ƙasa ذهاب البركة wato shine tafiya albarka أو خراب النواهي ko kuma wato rurrushewar nahiyoyinta أو موت الناس ko kuma mutuwar mutane أو موت العلماء والفقهاء ko kuma wato mutuwar malamai da wato faƙihai masana addini والخيار da kuma zaɓaɓɓun mutane في الحديث ya zo a cikin hadisi إن الله لا يقبض العلم انتزاعا Allah baya wato ɗauke ilimi intiza'an da cirewa ينتزعه من العباد da zai cire ilimin daga mutane daga cikin bayi ma'ana ba za a ce kawai an zo an same ka an cire ilimin ka ba eh amma fa yana da ikon yayi eh in ya so zai iya yin haka amma Allah baya yi
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء sai dai ubangiji yana karbe yana ka- karbe ilimi bi qabdil ulama da karɓar wato malamai zai ya sa malamai sai rasu حتى إذا لم يبقى عالم har dai yayin da wato a ƙasa ya zama na babu malami اتخذ الناس رؤساء جهالا sai wato wato mutane talakawa sai su riki wato wasu shugabanni jahilai فأبتوا بغير علم sai su zo su rika ba da fatawa ba ilimi فضلوا وأضلوا sai su su bata kuma su batar su batar su bata sannan kuma su batar
قال ابن المبارك ibn mubarak ya ce ما جاء فساد هذه الأمة ba a bato ma a ba wato bacin wannan al'umma bai zo ba إلا من قبل الخواص sai dai daga ke- daga wato katannin wato zababbu خمسة su biyar ne العلماء farko malamai والغزاة wato kuna ji ko aha والغزاة da mayaka والزهاد da masu gudun duniya والتجار da kuma 'yan kasuwa والولاة da kuma wato masu mulki أما العلماء to amma malamai فهم ورثة su الأنبياء ne magada annabawa والزهاد amma wato zahidai masu gudun duniya فأم- فإماد الأرض su ne wato wato su ne wato ginshikin ƙasa وأما الغزاة amma wato mayaka فجند الله في الأرض su ne wato rundunar Allah fil ardi a bayan ƙasa أما التجار amma 'yan kasuwa وأمناء الله في su الأمانة ne wato aminan Allah wajen amana وأما الولاة amma shugabanni هم الرعاة su ne wato wanda Allah ya ba su kiwon al'umma فإذا كان العالم للدين واضعا idan wato wato idan wato malamin addini ya zama wato makaskanci للدين واضعا wato yana kaskantar da addini للمال رافعا wato yana daga wato du abin duniya وبمن يقت- بمن يقتدي الجاهل to da wa- jahili zai koyi وإذا كان الزاهد an fahimci wannan ko yawa وإذا كان الزاهد في الدنيا idan wato mai gudun duniya ya zama راجبا mai kwaɗayi فبمن يقتدي التائب to mai tuba da wa zai koyi ga shine ya kamata ya ya guji duniya eh sai ya zama kuma kwaɗayin duniya yake yi وإذا كان الغازي تابعا idan wato shi kuma wato wa- idan shi mayaƙi ya zama mai kwaɗayi ne كيف يسبر بالعدو yaya zai rabauta da wato ab- abokin gaba وإذا كان التاجر خائنا idan shi kuma ɗan kasuwa ya zama ha'ini ne فكيف تحصل الأمانة yaya amana za ta samu a cikin al'umma وإذا كان الرائي ذئبا idan shi idan shi kuma wato shi wato arra'i wanda aka bashi a- wato aka bashi jagoran al'umma ya zama kamar kura ne فكيف تحصل الرعاية to yaya za a sami kiwon wato al'umma ba za ta samu ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi eh to karasa
أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها ai mun yi wannan والله يحكم لا مؤكد لحكمه mun yi shi وهو سريع الحساب mu kad makara allazina min qabl وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا hakika dai waɗanda suka gabace su wato sun yi makirci min al'umami wato wanda suka gabace su daga al'ummatai sun yi makirci bi an biyayihim da annabawansu kama maka rubika kamar yadda kai ma mutanenka suke maka makirci to falillahi almakru jami'an sakamakon makirci baki ɗayansa yana daga Allah walaysa makruhum wato kamakarihi makircin da suke yi nasu bai zabo kamar sakamakon makircin Allah ba la'annahu ta'ala saboda Allah ta'ala madaukaki ya alamu shine ya san ma taksubu kullu nafsin abin dukkan abin da duk kowace rai take aikatawa fa ya iddulaha sai ya tanadin fa ya iddulaha jazaahu sai ya mata tanadin wato sakamakon sa wa hadha huwa al-makru wannan shine makirci kulluhu baki dayansa la'annahu saboda cewa shi dai ya tihim bi zai zo musu da shi min hasu la yashuruna ta inda basu sani ba Rasul ya alamu da fa'idun na'am يقول الرسول صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace وسلم نائمة wato fitina tana bacci أنا الله من أيقظ Allah ya la'anci wanda ya taso da ita كل من يحرك فتنة في العالم na'am كل من يحرك فتنة في العالم fil alam duk wanda yake motsa fitina a cikin wato al'umma فهو ملعون على- shi la'antacce ne على لسان النبي صلى الله a عليه وسلم bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallama ومن الفتنة yana daga cikin fitina أن يحدث الولي ما يعرفه من الأسرار الربانية yana daga cikin wato yana daga cikin fitina wato wali ya ambaci abin da ya sani daga asraru na ubangiji للأوامر ga ammawa wanda ba su san wannan ilimin ba kuma ba za su iya ɗaukarsa ba المهجوبين wanda yake mahajubai ويكذبونه wato sai su karyata shi وينك- وينك- وينكرونه kuma su inkari su yi masa inkari ويقعون في الهلاك shikenan kuma su sai su afku cikin halaka وهو السبب في ذلك kuma duk abin da ya faru shine dalili ومن الفتنة yana daga cikin fitina ما يفعل بعض الولاة من القراء wato abin da waɗansu daga cikin masu zurfafawa cikin wato makaranta suke aikatawa يقولون للنساء والعجائز suna fa suna faɗa ga mata da tsofaffi وأهل البوادي da wato mutane da 'yan ƙauye والقرى da kuma mutanen birni ma الذين لا يحسنون القراءة ta yadda ba sa iya kyautata wa karatu ba sa iya kyautata karatu ومن لم يحسن تجويد الفاتحة su ce duk wanda bai iya wato kyauce karatun fatiha ba صلاته باطلة sallar sabatacciya ce ولا يقدرون على التجويد su kuma ba su da iko ba su ba su da iko ba su iya yin tajwidi ba ويحملونهم ذلك to sai su dora musu zalika wannan ترك الصلاة a bisa wato barin sallah dalilin wannan sai su zama sa sallah tun da an ce sallah su ba ba ta- ba su da sallah su kuma ba su iya ba to sai su- sai su sai su daina yin sallah أو يحملهم على ترك القراءة ko kuma wato su ya dauke su wannan ya dauke su zuwa ga barin karatu من لم يزود لا يجوز قراءة لا تجوز قراءته wato wanda bai tajwidi ba karatunsa wato ba zai halatta ya karatu ba يتركون القرآن تماما saboda haka sai su bar karatun qur'ani tamaman gaba daya وهذا كذب wannan ba haka yake ba إنما لا يكلف الله نفسا إلا kadai dai Allah baya kallafawa rai sai dai gurgurdan ikonta ومن الفتنة yana daga cikin fitina من يأمر الناس wanda yake umartar mutane مخالفة الدولة da wato sabawa wato daula sabawa wato hukuncin daula ولو كانت دولة ظالمة ko da daula azzalima ce لأن هذا يشير الاضطرارات wato domin wannan yana kawo wato itraratu ha- wato hargitsi اضطرابات نعم ويثير الفتن kuma yana motso fitintunu فداءة فداءة أولي الدولة wato bin wato ma'abuta wato mulki وإن كانوا ظلاما ko da zalimai ne أفضل من الفوضى wato ya fi su biyayya gare su ya fi da zuwa ita hayaniya أفضل من الاضطرابات wato shi ne ya fi daga wato wato shi dai hayaniya والفتن da fitintunu كل هذا داخل في الفتنة wannan duk yana cikin fitina الفتنة نائمة ويلأن الله من أيقظها fitina tana bacci allah ya lalace wanda ya motso ta alhamdulillah
wasa ya alamu da kafiru liman ƙuƙubar da can dai kafiri zai sani ana nufin alkafiru din ana munafin ana nufi da jinsin kafiri wa fi qira'atin a cikin wata qira'a ma wa sai alamul kuffaru jam'i kenan sannu kafirai za su sani wato waye kyakkyawan karshe yake gare shi ai al'aqibatul mahmudatu wato karshe kyakkyawa fi duniya a duniya a fi dari to fi daril akhirati a gidan lahira waye karshe kyakkyawa zai kasance da shi a gidan lahira a lahum shin kyakkyawan ƙarshen kyakkyawan gidan zai zama nasu gare su amlin nabi ko ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi da sahabbansa
ويقول الذين كفروا لست مرسلا wayanda suka yi kafi wanda suka yi kafirci sune kafirai suna cewa da manzala suna ce maka lasta mursalan kai ba manzo bane قل أعوذ بالله شهيدا بيني وبينكم kullahum ka gaya musu ku ce Allah ya isa mai shaida tsakanina da tsakaninku Allah sadiki bisa gaskiya ta ومن عنده علم الكتاب da wanda ma ilimin littafi yake gare shi min muminin yahu daga muminan yahudawa wanda nasara da nasara alhamdulillah yanwa a mun tsaya za mu tsaya a nan kuma akwai 'yan bayanai da muke so mu yi na farko dai muna sanar da 'yan uwa gobe za a yi saukar tarawihi in allah ya kai mu ga shi kamar yadda nake faɗa kamar yau aka fara ga shi an zo ƙarshe to haka rayuwar take komai tafiya yake idan ba kai ƙoƙari kari ba ci lokacin da allah ya baka ba eh to kaga sai ka zama kai asarar lokaci ba ya gaza iktanim hamsan hamsan ko iktanim hamsan qabla hamsin ko eh faragika faragaka kabla shugulika ko eh, lokacin da ka samu kai amfani da shi yanzu gashi hab- azumi ya kare yanzu yau mun yi azumi 25 sauran mu azumi 5 ko azumi 4 eh yanzu insha Allah gobe za a yi saukar tarawihi kamar yadda aka saba tun zamanin shehi ranar 26 daren 27 wanda shine ake kyakkyawan zato na cewa shine daren lailatul qadri to za a yi saukar gobe insha Allah muna fata yan uwa kowa ya halarta don a samu alherin da yake ciki kuma wanda ya samu halartar karatu yanzu da yaji wanda bai zo ba a sanar da shi cewa za a yi wannan wato taro goben Allah ya kai mu don kowa ya samu ya halarta ya samu albarkar da ake samu Allah ya maimaita mana to bayan sai sai a yi bayani Bismillah. Wani ne bayani?
bayanin
wata fatawa da aka baya ta kunshi da kafara na'am
ta kafara na'am an ban ji ta ba wani fatawa da aka bayar amma ku ne ai kai raja
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh a yanwa da izinin khalifa kamar yadda duk shekara khalifa ya saba cewar a ja hankali a fadakar yakan sa ba abi daga cikinmu 'yan uwa muridai zama an fadakarwa dangane da abin da ya shafi wannan ibada tamu da kuma sauran mu'amaloli ma na addini a ja hankali a faɗakar a kansu to an yi faɗakarwa ta farko ran goma ga wata ran sha takwas ga wata an yi faɗakarwa ta biyu to kuma insha Allahu yau za a yi faɗakarwa ta uku wanda khalifa ya faɗa cewar za a yi wannan faɗakarwa da jan hankali akan abin da ya shafi zakatul fitri sannan kuma akwai ba'abi daga 'yan uwa da suka yi tambaya dangane da azumi akwai wata matsala wadda wato ta watsu a gari a social media cewar akwai wasu wanda suke magana cewar suka ba da fatawar cewar idan mutum ya sha ko ya ci abinci a cikin watan ramalanu da gangan da ganganci ma'ana ba ka fara a kansa sai dai wai idan jima'i ya yasa da iyalinsa shi ne zai yi wato kafara sannan kuma akwai matsala ta biyu wadda ita ma ta watsu ɗin cewar idan mutum yana sahur mun mazala yana faɗa sahur da albarkasa ta saharu fa inna fi suhuri barakatan to idan mutum yana wai sahur sai ya ji an kiran sallah ana ta assalatu to kawai kar ma ya ma daina cin abincinsa a ya ci a hankali ya ce uwar gida ka jus ya dora ya zuba sannan ya gama shi kenan to saboda haka wa'annan bayan magana akan zakatul fitri a za a yi magana akan waɗannan tambayoyi guda biyu da ba'arin 'yan uwa suka yi tunda da izinin khalifa ya ba da dama ga shi liman malam kabiru yau shi ne zai wannan faɗakarwa insha Allah kuma kamar yadda liman ya faɗa khalifa ya faɗa minti goma zuwa minti goma sha biyar kamar yadda ya faɗa insha Allah to salamu alaikum liman bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء hadarar shugabanmu maulana khalifa sayyid muhammad al-bashir bin maulana sheikh tijan bin usman sauran yan uwa baki ɗaya kowa akwai matsayinsa da sunansa gaba ɗaya ne mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to kamar yadda da izinin maulana khalifa mai gabatarwa ya faɗi manufa da kuma ababuwan da za a bayani ba sai na maimaita ba na farko zakafin da kai to zakafin da kai zaka ce wacce take kasancewa ana yin ta a ƙarshen watan ramadan wadda in an ce da alfitar yana da ma'anoni da yawa alfitar idan aka sha ruwa ana ce masa alfitar idan aka sallace ana cewa alfitar baki ya buɗe kenan to idan aka ce zakatul fitr a dunkule to da hausa ta'arifu ta ana cewa zakat da kai to in an ce da kai a hausance kamar mutum yana cikin wani kunci ne sai ya yi abin da zai fitar da shi sai ya fita sai a ce ya da kansa sauran wanda ba su fita ba kaga suna ruwa kenan to idan mutum ya yi wannan zaka ya yi da kai ya da kansa domin abin da yake tabbatar da haka shine hadisin da aka karɓo daga Abdullahi bin Abbas wanda yake cewa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallama zakatal fitr tuhuratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafas wa ta'matan lil-masakin Abdullahi bin Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fararta zakar da kai don ta zama tsarkakewa ne ga mai azumi saboda yasashen zance da yi da surute da wasu ababuwa wanda ba su dace ba yana fidda ita ta tsarkake shi to kaga ashe zancen hausawa ya fidda kai kenan wanda bai ba kaga yana nan yana ciki shi ko daga yayi ta ya fidda kai ya samu tsarkaka daga waɗannan lagawadin daga rafasu to wannan ta'arifin ta kenan zakatul fitr to tun daga nan kaga za ka ga ashe aba ce mai matukar muhimmanci to sai a tafi matsala ta biyu sai a ce to me hukuncinta kenan to hukuncinta shine wato farilla ce kamar yadda muka ji a wannan hadisi cewar farabaha rasulullahi da sauran wasu ruwayoyi irin su ruwayar abdullahi bin umar shi ma da an rawaito cewa farabaha rasulullahi manzan Allah ne ya farlanta ta ma'ana ya wajabta ta saboda haka anan malamai mujtahidai kowa akwai abin da ya fahimta a cewar manzan Allah ya farlanta ta to a mazhabin mu na malikiya cewar manzan Allah ya farlanta ta farilla ce wujubas sunani wato farilla ce sunna mai karfi akan wannan to amma akwai mazhabin da suka dauka farilla ce ta wajibi to amma mazhabin farilla ce ta sunna mai karfi saboda haka zaka ga tana da bambanci ita zakat da kai zakka ce ta jiki kamar yadda malamai suka faɗa zakatul badani ta ba zakatul mali bace dan haka akwai dan bambance bambance shi yasa zaka ga ita zakatul fitr din nan wanda ba shi da iko ba zai iya ba kwata-kwata kaga an yafe masa kaga da farilla ce wujuba faradul wujubi da lallai sai an bi mutum bashi sai ya komai rashin ikonsa sai ya yi ta to wannan shi ne hukunci a takaitan takaicewa to daga nan sai mutum matsala ta uku akan suwa aka wajabta ta to sai a ga hadisin abdullahi bin umar da yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr min ramadana sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين to kaga ya dunkule waɗanda aka wajibta masu fitar zaka a cikin wannan hadisi abdullahi bin umar allah ƙara da gare shi ke cewa manzala ya wajibta zakafin da kai sa'i ɗaya sa'a ɗaya in ce sa'a za mu biya ne a kansa nan gaba na dabino ko sa'a na sha'ir ya wajabta ta akan wato ƙarami yaro kenan da babba ya wajabta ta akan mace da namiji da kuma daga cikin musulmi gabaki ɗaya da bawa da ɗa kaga duk ya wajabta ta akan su to saboda haka ashe kaga ta sha bamban da sauran hukunce-hukunce da yawa za ka ga idan zaka sauran abubuwa na farillai da aka wajabta ana neman a samu takalifi kaga sai an samu balaga nan ko babu maganar takalifi ko yaro ne ko dan jari ne ta wajaba a kansa da ɗa da bawa da mace da namiji da yaro da ƙarami to haka hukuncin yake wajibi ce akan waɗannan lallai a fitar da wannan zakka to saboda haka tunda yake ta zama wajibi akan kowa ya fitar da ita kuma wajibi ne mutum ya fitar da ita ga duk wanda ci da su suka lazamce masa kamar wanda ya shafi iyalinsa matarsa matarsa ce to wajibi ne ya fitan mata da zakkan nan ko da tana da wadata to a kansa take shi zai fitan mata haka nan ƴaƴansa ƙanana waɗanda ba su balaga ba su ne yadda ya zama wajibi ya ci da su maza wanda ba su balaga ba to shi ma yana kan mutum ya fita musu da wannan zakka amma idan suka balaga wannan ruwansa ne in ya fita musu ruwansa ne in kuma bai fita musu ba ba wajibi ba ne a kansa da sharaɗin in sun za su iya sana'a za su nema da kansu suna da ikonsu to haka nan kuma sai iyayensa idan su ma masu rauni ne to wajibi ne ci da su ya wajaba shi yana da iko to wajibi su ma ya fitan musu da wannan zakka wannan ita ce a ɗan taƙaita kenan wanda ta wajaba a kansu to sannan kuma me ya wajaba a fitar ɗin me za a fitar a ita zakka ɗin to abinda za a fitar din nan shine hadisin Abu Sa'id ibn Abu Sa'id al-Khudri da yake faɗa yake cewa kunna nukhruju a zakatul fitri wa rasulullahi wa fina rasulullahi sa'an min tamrin aw sa'an min aqidin aw sa'an min zabibin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir kaga ya faɗa ababuwa guda biyar mun samo abu biyu a can hadisin Abdullahi bin Umar tamru da kuma sha'ir to anan kuma kaga yace muna fitarwa a zamanin manzon Allah annabi yana cikin mu muna fitar da zakafi da kai muna fitar da dabino muna fitarwa ko sa'i na sha'ir ko na cikui ko na zabib zabib shine busasshen dabino wanda ake auna shi abinci ne to shi busasshen inabi wanda shine zabib to saboda haka wannan shine to sai malamai suke magana wannan ababuwan malamai sun tattauna da yawa akai iya waɗannan kawai su ne wanda za a fitar da zakafi da kai a cikinsu sai malamai suka bayani suka ce a'a ai abin da ya sa su mutanen madina abincinsu kenan abincin da shi ne galibu kotinsu mafi rinjayen abincinsu to wannan ya game da duk abin da ya dace da waɗannan duk wani abinci inda ya yi dai da wannan a sufa da ma'ana to za a iya fitar da shi da kai abin da ya dace a cikin sufa shi ne ya zama na abinci ne mukutat za a ci a rayu domin kaga ba a fitar da zakai sai abin da yake mukutat ne abin da za a ci a rayu kamar kuma ya zama na a ma'ana muddahar zai ajiyu kaga zabib sha'ir dabino duk za a je shi ya shekara ya ajiyu kuma za a ci shi a matsayin abinci to kaga domin ba kamar a ce a ce tufa ko karas ko ɗata kaga wannan ba mukutat bane kuma baya ajiyuwa sai abinci wanda yake ajiyuwa to don haka ashe nan galibu kuti ahal baladi mafi rinjayen duk abincin da aka fi ci a gari to za a fitar kaga nan ya hada da su shinkafa su gero su dawa su masara su wake duk wannan za a fitar da zakka a cikinsu to waɗannan su ne ababuwan da ake fitarwa na zakka ɗin nan to wannan matsalar kenan a ɗan takaice tunda kan na tsawaita kan na wuce lokacin da aka bani ababuwan da ake fitarwa kenan na zakka to zo na aka wajibi ne kamar yadda aka yi magana me za a fitar kadarin ya aka ce sa'a sa'a bisa da sa'a ba sin ba da sin na lokaci ba sa'a ba mu da shi ne ma'auni ne wanda yake mudu hudu shine yake yin daidai da sa'a ɗaya mudun kowane gari da irin mudinsu akwai mudi na iraki akwai muddin misiri akwai haka to muddin nabi da muddin annabi wanda malamai suke bayanin abinda zai daidai da muddin nabi din nan shine kamar hafla cikin tafifi a danko a buɗe tafifi a ebo misali a ce shinkafa ko dawa a cika shi taf a samu mutumin da ba mai dogon tafin hannu ba ba mai dan gajere ba matsakaici to shine zai daidai da muddin nabi to muddannabin nan shine wanda za a fitar wanda yake sananne ne da yawa daga cikin mana duk an san shi kuma ba san shi ba dai kaga gashi nan misalin sa wannan shine muddannabi shine wanda ake yin awan da shi muddannabi sallallahu alaihi wannan shine muddannabi irin sa guda hudu shine sa'i daya sa'i daya kenan in aka kamfaci wannan daya aka zuba a kuma kamfato na biyu aka zuba a kamfato na uku aka zuba to wannan shi ne ba da sa'i guda na hudu kaga hudu kenan hudu hudu mutum daya eh hudu na eh guda hudu shi ne zai bada ba tare da yayi tsiri kamar yadda muka saba yin awo mu awon mu na kwano kaga aka yi awon sai an yi tsiri a ce ai ai wani gyara a tare da hannu a kuma tarewa a'a ba sai an yi haka ba in ya cika aka shafe kansa to sai a juye sai a ebo na biyu a zuba sai a ebo na uku na hudu to wannan shi zai bada sa'i guda to na mutum ɗaya kenan to kowane mutum haka za a fitar mutum zai fitarwa kansa zai fitarwa iyalinsa zai fitarwa ‘ya'yansa maza kamar yadda muka faɗa in dai kafin su balaga wajibinsa ne ‘ya'yansa mata kuma ko sun balaga wajibi ne ya ci da su har sai an aurar da su ko anisa ce irin wata kai shekara hamsin arba'in sittin ba a aure ba tana gabansa wajibinsa ne ya ci da shi da ya fita mata da kai sai ran da aka yi aure in an auren ba sai ya miƙa ta ga miji sannan kuma sai ciyarwa ta koma a hannun miji to wannan shine abin da ake fitowa sa'i din nan to da dama zaka ga akwai wanda ake yin sa ma sa'i guda din kato cikin wannan hudin ana to ayi kokari dai a samu muddin nabi din shine wanda ake fitarwa to akwai maganganu da dama shin za a iya fatar da dafaffe za a iya bayar kamar waɗanda suke waɗanda suna yi mana waya wanda suke ƙasar waje su ba su gama inda ake sai da irin wannan shayar ɗin ba za a ga dafaffen abincin ba ko kuma ba sa da irin wannan to duk wannan shi ma ba za mu tsawaita bayani a kansa ba to shi ma duk akwai hukunce-hukuncensa to wannan shine abin da ake fitarwa to lalle a kiyaye shi ana fitar da kai din nan wannan mudin da aka faɗa shi ake fitarwa abinda za a kiyaye cewar lalle a tabbata an cika mudin ababuwan da muke bayarwa jan hankali yanzu shine za ka ga dama mutum zai ba da masara to masarar na tana cike da totuwa da tsakonkwani da yawa wani in ya auna sa'i guda ɗin da za a tsitsince tsakuwar a tsitsince totuwar sai ka ga ya dawo bai fi mudu biyu ba to saboda ka tabbatar ba yayi a ciki hakanan kuma da dama wanda mu da dama an ce abu na Allah ne za a ba musamman talaka sai an ɗauko mara kyau gashi Allah na cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibuna da dama waɗanda ake tara musu zakat fiddakai din nan idan zaka tambaya ga wani sai ya ɗauko irin geran nan ya zama rabin sa gari wanda yake yana wari ma ko koko aka kuru ba zai shawo cikin daɗi ba sannan ya bayar to kaga wannan bai ba da zakafi da a tabbatar an yi da abu kyakkyawa wanda yake mai inganci da shi za a auna za a ba da fiddakai din nan in masarar ce ya zama mai kyau in shinkafa ce gashi ana cewa min julli ko mafi rinjayen abinci yanzu mafi rinjayen abinci mu za ga da dama masara ce shinkafa to shi kenan to to to to da dama ba a fitar da zakkar ba a fitar da shinkafar aka rama lawo da dama yanzu akwai wanda za su fidda kai a cikin mutum ɗari wanda za ga ya ba da shinkafa bai fi mutum biyar ba a cikin ɗari to saboda haka ai ai kokari a ga kuma ne yana da ikon gashi an ce min jullu quti ahlul baladi ai wannan abu ne wanda yake ga muhimmancin zai faɗa a baya ai kokari a zama an kyautata shi an inganta shi an yi shi mai kyau to wannan shine mi- muhimman ababuwa wanda suka shafi a dan takaicen takaicewa dan kan na wuce lokacin da aka bari yi magana eh to wannan shine muhimman dai ababuwa da ya kamata a kula sannan kuma sai lokacinta lokacinta wane lokaci to sai mu dawo lokacin fitar da zakar nan akwai sai mu dube shi akwai lokacin da yake lokacin wajabcinta akwai lokacin da ya kuma lokaci ne da aka fi so na mustahabi akwai lokacin da kuma yake fitar da ita kafin wajabcinta to duk an yi magana a kai lokacin wajabcinta dai shine akwai magana guda biyu kamar yadda mai iziya yake faɗa yake cewa faradaha rasul yace babu zakatul fitr yake cewa faradaha rasulullahi bi awwali lailati idil fitr farkon daren wato eh, eh, daren sallah daga an ce yau wata an ga wata shikenan ta wajaba sai yace ala ahadil qawlail mashhuraini a bisa ɗayan zantuttuka mashahurai a cikin mazhabatan mala- malikiya zantuttuka biyu ne sai yace wal akharu ji mai iziya zancen na biyu kuma shine bi tulu'i fajar yawmil idi tana wajaba ne yayin da alfujr ya hudo na ranar idin to d- wani wanda bai sani ya ce to menene ma- me ya fa'ida sai an faɗa mana wannan ko ma da yaushe ne ya ce a'a akwai fa'ida a ciki ya ce wa fa'idatul hilafi fa- fa'idar wato wannan saɓanin cewar ko ta waje ba ne lokacin farkon daren sallah an ga wata ko sai gari ya wa- um, alfajir ya hudo fa'idar shine ya ce ta zahar tana bayyana fi man mata aw wulida cikin wanda ya mutu ko aka haife shi idan aka tafi akan cewar ta wajaba ne yayin da rana ta faɗi aka ga wata watan salaya daga nan ta wajaba to anan sai a duba a ga duk wanda aka haife shi da daddare ko daidai isha aka haife shi ba za a fitar masa ba domin lokacin da ta wajaba bai zo duniya ba ba za a fitar masa ba haka nan to amma idan ku sai da asuba ne alfitir ta wajaba to sai an fita masa dan ya zo duniya kafin lokacin wajabcinta ya riske ta to haka nan za a gane cewar kuma wanda ya mutu wanda ya mutu kamar da yamma kafin a ga wata to sai a ga wata wannan shikenan ya mutu kafin wajabcinta ba za a fita masa ba wanda ya mutu da daddare kuma shi ke na za a ce ai ya mutu a ce to ai ya mutu ne bayan ta waje ba a kansa kaga sai an fitan masa to idan ku da da asuba ne ta waje ba to wanda ya mutu da darba za a fitan masa ba domin ya mutu kafin lokacin wajabtinsa kaga ba ta waje ba a kansa ba to haka nan yake cewa wani hawi zalika shine kamar wanda ya aure wanda ya auri mace an ɗaura aure ci da it- ci da ita ya waje ba a kansa to in an ɗaura aure da yamma sai a ga wata da dare to sai ya fitan masa in dai an ce daga faduwar rana sai ya fitan masa domin ta zama tana ismarsa kafin wato wajabcinsa ya shigo to amma idan an ce sai da asuba ne ta wajaba to in mutum ya aure da daddare idan wa- wa- wanda ya aure da daddare to shine wanda ya aure da daddare idan da da, da magariba ne take wajaba to kaga ba zai ci- ba zai fita wa matar ba domin lokacin da ya aure ta kaga lokacin wajibtinta ya wuce amma inda asuba ne sai ya fitar masa to wannan shine abin da malamai suke tsa- a lokacin wajibtin to a- to sai lokacin da aka fi so lokacin da aka fi so shine kafin a tafi masallacin idi saboda a wancan hadisi na a, ibn abbas a ƙarshen hadisin manzala na cewa man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min sadaqati manzala ya ce duk wanda ya fitar da ita kafin a tafi masallacin idi to zakka ce fidda kai karɓaɓɓiya ya ce wanda kuma ya fitar da ita bayan an dawo daga sallah to lokacinta ya wuce sadaka ce daga cikin sadakoki kawai to amma sai aka ce to wanda yake wanda yake mawadaci ne kawai ya sakace ya fitar da ita din to ba zai ce kuma ai yanzu an dawo daga idi ba tana nan a kansa sai ya fitar din in ya zo ya zama ya fitar da sadakar a zahiri sai ya fitar domin sakace yayi bai fitar din ba to saboda haka kaga wannan kenan amma wanda yake mara shi ba yadda zai yi ba zai iya ba idan yana da inda zai samu rance to sai ya ranto in yana da ganin cewar in ya ranta din nan yana raja'in zai samu abin biya nan da wata ɗaya wani kasuwancinsa ne ko yana tunanin wani dukiyar za ta faɗo hannunsa nan da wata ɗaya ko kwana bakwai ko wata biyu to sai ya iya ranta don yana da yakinin zai samu abin biya amma wanda ya san ba shi da komai ba shi da hanyar shigowar kuɗi na abinci ma da kyar ake samu na yau da kullum to wannan ba zai yi rance ya dora kansa wani garari ba an yafe dan ba shi da shi to wannan kenan to dai maganganu ne masu yawa sai na rasa mata idan ka kama saboda lokacin da ya akure aka ba da shi to to to to to to an ce a bar shi haka to a dan takaice kenan to wannan kenan Ma- eh, to to sai sai matsalolin guda biyu to na'am to ai dan to alhamdulillah akwai matsaloli ne guda biyu wanda su ma muhimmai ne suna da alaka da azumi Eh, daidai sahur din nan da kuma cewa an sha ruwa da rana to a takaice suna buƙatar bayani amma an ce ai a takaice domin abubuwa ne muhimmai a wasu abubuwa ne wanda suke masu muhimmanci magana ce wanda yanzu ake ta yada ta matsalar da take jawo mana shine mutum kawai sai ya ɗauko matsaloli wanda bai tantance su ba ko mas- matsaloli ne wanda suke suna buƙatar bayani kawai sai mutum ya zo ya baza wa mutane ba tare da bayanin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi idan ya tashi bayani ko kai ma hukaci ne annabi ne maka bayani wallahi zaka watsake ka gane dole sai ka fahimta to amma sai ka ɗauko wannan bayanin kawai kawai mutanen da wani ma bai taɓa sanin idan ake zuwa makaranta ba wani bai taɓa ɗaukar littafi ya je ba shi dai kawai ya sarai ya ji wannan a rediyo ya ji wannan shi ne to ba zai gane ba ya rikitar da shi kuma da cewar ana ganin a yanzu wai tuwon mazahib ɗin nan gabaki ɗaya yaƙi ake da su wai allah mazhabiya wanda Allah ya saka wa Allah ya jaddada rama ga Maulana Halifa Alan sai Ismaila ya sha faɗa mana cewa Allah mazhabiya firqatun tahdimud dina wannan cewar ai ba wata mazhaba wata jama'a ce da suke su rushe addini addini ba zai yi ba dole he da mazhaba hadisi ne wai magana cewar manzala ya faɗa Abu Dawud ya rawaito Imam Ahmad ya rawaito cewar eh, manzala sama yana faɗa yana cewa iza sami'a ahadukum iza sami'a ahadukum nidaa wal ina'u bi yadihi fala yadh'ahu hatta yaqdi hajatahu wai manzo Allah yana cewa idan mutum ya jiyo kiran sallah da ya jiyo kiran sallah akwai akushi a hannunsa misali akushi kuma mai roba ce samira ce abin dai abinci a hannunsa yana cin abinci to yace to wai kai ya ajiye har sai ya gama biyan bukatarsa shine wanda da dama wanda bai sani ba ko kuma wanda a'a dan hawan fedar karatu kawai ya ce ai annabi ya faɗa kawai ka ci abincinka ka ƙoshi ka ka saurari mai kiran sallah to alhamdulillah malamai idan ka bi sharhohin wannan hadisi tun daga waɗancan na farko farkon wanda su ne ginshike a sanin hadisi kamar a ce irin su imamun nawawi har a tawakan hatta su ibn al-qayyim har ma a tawakan irin malaman na yanzu din in ka ba duk sharhohin da suka yi wannan hadisin da wannan irin su ibn baz din ba kai irin su ne yanzu din eh, wannan Is- usaimin wannan usaimin ko su usaimin duk fassarar da suka yi sun masa fassara mai kyau akan cewa dai babu sabani akan cewar lallai duk wanda ya ci abinci bayan hudowa alfitir ya san alfitir ya hudo ya ci abinci ba shi da azumi duk sun yi saɓani ba lokaci da an ce yadda takaitu da yana ɗauko ko magana kowanne da abin da ya faɗa to babu lokaci to amma mu isu da wannan duk sun tafi akan haka domin kuma kowanne sai da ya kawo hadis in ayat qur'ani da Allah yake cewa fa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr Allah ya ba musulmi dama wanda a da azumi a da farkon wajabta azumi daga an sha ruwa to lallai da abin da zaka ci kafin sallar isha in haka kwanta kai bacci baka sha ruwa ba aka yi sallar isha shi kenan fa sai gobe da ai a farko haka yake da karshe sai aka yi rangwame ko eh, ala- al'ada hafafa lahu an kunko wa alima anna fikum du'ufa Allah ya warbu sai aka ce fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt ku ci abincin ku ku sha tun daga shan ruwa har sai alfijir ya hudo zuwa alfijir ko to daga duhun dare daga alfajir sai aka ce sun ba a timmus siyama ila laili to wannan hadisi sai malamai suka yi masa bayani suka ce na farko dai yalzamu as-sa'ima al-imsaku daga cikin fasarar da suka yi lalle wajibi ne shi mai azumi ya kame bakinsa min al-anil mufdarati da dukkanin masu kare azumi su ai mufdarat kaga dai akwai abin da ya shafi shawatul badani ci da sha akwai shawatul farji jima'i to yace wajibi ne ya kame anil mufdarat din nan min turu dulu al-fajr sadiqi tun daga hudu al-fajr na gaskiya tun da annabi ya bayani akwai kazibi na gaskiya shine daidai fitowa al-fajr wanda haske zai ta yaduwa har gari ya waye to tun daga nan ila gurubi shamsi suka ce faman tayaqqana dulu al-fajr duk wanda yake da yaqini ya sakankan je al-fajr ya hudo yana da wannan yaqinin to ko sai kuma sun ma akala dama ya ci abinci ya ce fasau mu baɗilo suka ce azuminsa ɓatacce ne imamin nawayi ma haka ya faɗa da ƙarin bayani da dukkaninsu da haka suka faɗa to duk azuminsa ɓatacce ne to wannan sai suka ce cewar manzala idan sami ahadukum annida'a yace idan ɗayan ku ya ji kiran sallah ba cewa zai iya idan dala alfajar ba ba cewa in alfajar ya hudo ba cewa in ya ji kiran sallah hutuwan alfajir daban kiran sallah daban shine shi usaimin da ya shashi bayaninsa sai ya ce ai abin da ya sa masu kiran sallah iri-iri ne akwai wanda zai kafin lokaci akwai wanda zai daidai lokaci hutuwan alfajir akwai wanda zai bayan alfajir sai suka ce wal ibratu bi tsaro ilfajar labil azani ashe huduwan alfajir ake izina da ita zamanin mutanen zamani da mazala ya yi mutanen da ya zamani da su mutane ne wanda suke suna da ilimi kowa a wannan lokaci yana daga kansa daga alfajir zai ce ga alfajir amma yanzu a cikin mu nan idan ka ce a kawo duk yawan mu nan mutum goma su fito wanda ya san huduwa alfajir wannan ne alfajir ba lalle a samu ba ba mu san wani alfajir wani bai taɓa ganin ma meye alfajir ba ya ka taɓa ganin alfajir da yawan mu nan mu taɓa gani ba to kaga menene yaqinin alfajir din mu a yanzu kaga sai muka takalludi da masu kiran sallah masu kiran sallah nan yawanci tana amfani da lokaci agogo shine lokacin mu kaga daga agogo za ka gane tunda agogon nan an ce alfajir zai hudo misali biyar saura minti biyar misali biyar saura minti biyar daga kaga biyar saura minti biyar ka san alfijir ya hudo idan ka ƙara cin abinci daga wannan lokaci to kaga ba ka da azumi saboda haka da kaji mai kiran sallah daga kaji mai kiran sallah ya kiran sallah sai ka ga karfe hudu da rabi kaga ai za ka ci gaba da abincinka shi yasa dukkanin sai suka kawo sai da suka kawo hadisin da manzo Allah yake cewa inna bilalan yunadi bilalin fakulu wa sharabu hatta yunadi ibn umma makatumun fa inna wa rajulun aba la yu'aziru a wata riwaya la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta ai suka ce to wannan hadisin abin da suka tafi akan sa manzon Allah yana magana ne akan man da yake yin kiran sallah kafin hudowa alfujir shi ne ya ce ka ci abincinka kada mutum ya aje wannan akushin sai ya gaba cin abincinsa ya ce amma idan ya tabbaci shi ne shi wannan usaimin a jawabinsa sai yake cewa ya ce inna na lanu shahidul fajar ya ce mu wa minal ma'alum annana la yumkinu la an nushahid alfajar sananne ne mu a yanzu ba za mu iya ganin alfajir ba saboda yace albiladu murbi'atun bil alwari yana nan a fitowin sa ibn yace gari ya haskaka da fitulu talko ina ce za ga hasken alfajir yace kuma wa aktharun nasi yawan fil hujari yawanci mutane duk suna daki kaifa ni shahidwa sai yace to idan wa min babil ahwadi an idza adhal mu'awil fa amsik shi ma aka yi faɗa ya ce abin da ya fi cancanta daga kaji mai kiran sallah ya kiran kame bakinka kawai to wannan shine tun da mai kiran sallah ka san mai kiran sallah unguwarku daga lokaci ya yake kiran sallah da kaji kiran sallah alfajir ya hudo eh amma ka san mai kiran sallah unguwarku yana yi ne tun wajen hudu da rabi in ka ji kiran sallarsa ko da ya ce as-salatu irin ta wannan zamanin wani ita ma ya kamata a faifaye magana a kanta a salatin dare da wace to sai wani lokacin kuma halifa ya ba da dama za a yi wannan shi ma domin lalle ya kamata a sani to Allah kan to a takaita dai bayanin dai da bayanai ne wanda ya kamata su fito da an ba tsaya wannan ana to eh to alhamdulillah mas'alar kuma shan da rashin kafarar ya gobe a yi ta insha Allah assalamu alaikum
to alhamdulillah yan uwa dai an ji bayani malam kabiru Allah ya saka maka da alkhairi ya yi- ya warware matsalolin warwarewa sosai ta ilimi a ban sani ba malam na so malam ya bayani galibin kutul balad da aka ce a fitar Eh, to ana son a fitar da zakatul fitiri a cikin mafi yawan abin da mutane suke ci to kaga a halin yanzu dai in za a ce mai aka fice ai shinkafa aka fice kuma fitowa da shinkafa nan ba wani abu ne mai abin nan ba in kwanan shinkafa ai mudun ai shine kwano ko sa'in ai shine kwano daya to ka gani dubu ɗaya kenan ko dubu ɗaya ɗari ɗaya ko ɗari biyu shine kuɗin shinkafar to yanzu a shekara ai ka ba Allah dubu ɗaya ɗari biyu shekara guda eh kuma yanzu ma nemo masaran ma ai aiki ne ko ma kabir kai ne mai kake fitowa ne ta alhamdulillah Allah ya saka da alheri yan uwa kamar yadda dai na- na yi bayani a gobe za a yi saukar tarawihi na jaddada yan uwa a samu a halarta eh Allah ya maimaita mana Eh, salatul fati uku Rabbi,